بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan majalisi tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan yau muna 21 ga shi hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam na da 446 wanda ya daidai da 21 ga watan uku miladiya na da 2025 mun kare suratu za mu shiga za mu tashi kai kan cikin suratul shu'ara farkon suratul shu'ara gabanin wannan sura iya da kyau shiga cikin tafsirin wannan sura iya da kyau mu yi muqaddima gabatarwa game da wannan sura suratul shu'ara sura ce wadda malamai suka ambata magabata cewa wannan ɗaya daga cikin sunayenta ne domin ita ce sura ɗaya ɗaya wadda sunan wannan na shu'ara ya zo a cikin alkurani mai girma babu wata sura wadda Allah maɗaukaki ya ambaci shu'ara to sai wannan sura dalilin haka sai zamanto ta karbi sunan wannan kalma suratu shu'ara kuma haka littattafan suna suka tabbatas ana ce mata suratu tasin mim ibn al-arabi al-maliki rahimahullah ya ambata cikin littafin shi cewa ana ce mata suratul jami'a kuma wannan ya dangana kamar yadda imam ibn kathir da imam suyuti suka ambata cewa an samu wannan tafsiri ne daga malik al-marwi wannan ruwaya da gare shi ne sai dai malam ya ce fuskar wannan a tambayi wannan sura a sanya mata suna jami'a ba abu bane ba wanda ya bayyana la'alla an sanya mata wannan sura jami'a domin ta tattaro abinda manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma da dukkan sauran manzanni abinda ta kumsa na shari'o'in da manzanni suka zo da shi kuma sura ce makkiya wannan kuma mafi yawancin malamai haka suka tai akan wannan kamar yadda aka rawaito wannan magana daga ibn zubair haka ruwaya ce ta abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su an samu wata ruwaya daga abdullahi dan abbas ya ce wannan aya ita madaniya ce mazala sallallahu alaihi wasallama iya da sahabbai wanda masu mai wake ne wanda suke maidawa kafirai martani idan sun wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zambo misali su Hassan bin Sabit, sai bin Rawaha, su Ka'ab bin Malik, duka wannan sabai ne wanda zarata ne a cikin waƙe. In kafiran ƙuraishi sun wa mazala sallallahu alaihi sallama zambo, to su ma sai su mai damarsu, su wanke mazala sallallahu alaihi sallama daga abin da kafiran ƙuraishawa suka tome shi. Haka malam yake cewa, mawaƙan makka sun kasance suna zargin mazala sallallahu alaihi wasallama suna mai zambo to sai zamanto wa'annan su ma suna mai da musu murtani da sabanin yan kaɗan da aka samu akan wannan ayoyin da suka sabka fada Allah madaukaki da yace wa kadhalika anzalna ilaykal kitaba wallazina atainahumul kitaba yu'minuna bi wannan sura sura ce wadda a lissahin surorin sabka alkur'ani mai girma sura ce ta 47 ta sabka bayan suratul waqi'a gabanin suratul nam kuma tafsirin wannan zai zo a fada Allah madaukake da yake cewa anzir ashiratakal aqrabi wanda yake nuni kan cewa wannan aya ta sabka gabanin sabka sura surata abi lahab sannan kuma ayoyin wannan sura mutanen madina da mutanen makka da mutanen basra sun lissawa ayoyinta ayoyi 226 mutanen sham da su kufa kuma sun lissawa 227 mun ga cewa so tari bambancin aya guda na wakana ne akan lissafa basmala sura aya ce ko kuma aya ce wadda take bin sura ko kuma aya ce mai zaman kanta wallahu ta'ala alam za mu tashi kan farkon wannan sura fada Allah madaukake da yace tasimim nam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه nam بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين nam فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون hasbuka Allah madaukake ce tasimim malamai sun karanta wannan harufa misali Imam Hamza da Kisa'i da Abubakar sun karanta tasimim wa tasid wa hamim wa yasin bi kasri ta'i wal ya wal ha suka wa ah, ah, ta kasra da ya da ha ti ti sin mim Ah, ti sin hi mim yi sin suka wa ya kasara wannan harufa Ah, mutanen madina sun karanta da yi wa ah, bainar fataha wal kasra tsakanin yin tsakanin fataha da kasra shi yasa muke jin masuwar suna cewa he mim ba su ce ba ha mim ba su ce ba hi mim sun karanta tsakanin kasara da fataha kenan sauran malamai suka karanta da fataha kuma suka yi tafhim a ciki ta si si mim suka kumbura suka yi tafhimi akan shi qala wal azharu wa azhara nun fi yasin inda al mim min tasin mim abu ja'far wa hamza su kuma abu ja'far wa hamza ah, suka bayyana wannan nun a cikin tasin mim tasin sai da suka bayyana nunkin tasin a sannan kuma suka sauran su kuma suka boye wannan tanwini na wannan nun imamu ikrima ya rawaito daga abdullahi dan abbas ya ce tasin mim ajazatul ulama'u an tafsiriha wannan harufa malaman tafsiri sun gagara su yi tafsirin kamar yadda muka gani al'amari ne wanda za a bar ilimin cikakken ilimin tafsirin shi zuwa ga Allah madaukaki an rawaito daga Ali bin Abi Talha al-Wabili daga Abdullahi dan Abbas ya ce annahu qasamun Abdullahi dan Abbas ya ce wannan rantsuwa ce قال وهو من أسماء الله تعالى da daga cikin sunayen Allah madaukaki Imam Qatada yace ismun min asma'il Qur'an shi kuma yace tasin mim suna ne daga cikin sunayen Al-Qur'ani mai girma Imam Mujahid yace ismun li sura yace suna ne na sura Muhammad bin Ka'b al-Qurazi yace aqsama Allah bi qawlihi wa sana'ihi wa mulkihi Allah madaukaki yayi rantsuwa da tsaul kinshi yalwa da arzikin shi sannan da falalar shi da mulkin shi akan wannan tsasid bayan ibn kathir rahimahullah ya zubo wannan maganganun malamai akan wannan harfa al-muqatta'a irin wannan ta sin mim da sabanin malamai a cikin tafsirin shi da hikimar da ya sanya ta zo da shi sai ya nisatar da abin da babu dalili a kan shi na alkur'ani ko sunna qala wa qala akharun sauran malamai suka ce bal innama dhukirat hadhihi al-huruf fi awail as-suwar allati dhukirat fiha bayanan li'ijaz al-qur'an yace an tam an ambaci wannan suru harfa a farkon surorin da aka ambace su ciki saboda bayanin cewa alkur'ani gagara misali ne in kuna iyawa ku larabawa ne tsantsa larabawa ne gwanne ne na larabci hal ma kuna kasuwa kuna bude fage na iya magana kowa ya zo ya zuba hikimar shi to in kun isa ku kawo irin wannan abin da alkur'ani ya zo da shi wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bi mithli cewa mutane abeban halitta sun kasa su kawo kwatamcin alkur'ani mai girma hada ma annahu murakkaban min hadhihi al-huruf al-muqatta'a allati allati yatakhatabuna biha idda cewa wannan alkur'ani ko wannan harufa sun halhadu da harufan da suke magana da su to amma kuma ya gagare su su kawo misalan su wa kad haka hada al-madhhab ar-razi fi tafsiri haka imam ar-razi ya fadi tafarkin wannan magana ya fadi a cikin tafsirin shi an mubarrad daga mubarrad wa jam'in min al-muhaqqiqin da daiwa daga cikin malamai wanda suke tabbatar da wani hukunci imamu qurtubi ya fadi daga imamu al-farra da qutrab kwatamcin wannan magana wa qarrarahu az-zamakhshari imamu zamakhshari ya tabbatar da wannan magana a littafin shi al-kashaf wa nasarahu atammu nasar kuma ya rinjayar da wannan magana mutukar rinjayarsa وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كما كان وانا تفركني ابن تيمية رحمه الله يتهي أكنش وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي هكا إمام المزي يتهي أكن وانا تفركي وحكاه لي عن ابن تيمية رحمه الله نعم قال تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات أي هذه الآيات آيات الكتاب المبين wannan ayoyi ayoyi ne na alkur'ani bayyananne la'allaka baqi'un nafsaka ay qatilun nafsaka ka kasance mai kumtatar da ranka kana kashe kanka Allah ya kunu mu'minin ay in lam yu'minu idan ka kira Yesu zuwa imani da Allah ba su imani ba wadhalika hina kadzabahu ahlu makka fa shaqqa alaihi dhalik lokacin da ya tattara mutanen makka da dangin shi da sauran mutane iya kiransu cewa Allah ya aiko shi a matsayin manzo abin da yake kiransu su bautawa Allah shi kadai Abu Jahl yazo yace alihada jama'ana tabballaka ya kumtata sai zamanto wannan kira da yayi musu suka yi watsi da kiran da yayi musu sai zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wani hali na kumci zuciyar shi ta kumtata sai Allah madaukake ce to kada zuciyarka ta kumtata akan cewa sun baka baya wa kana yahrisu ala imanihim zala sun imanin su fa anzalallahu hadhihi al-ayata sai Allah madaukake sabkar da wannan aya inna sha nunazzil alaihim minas sama'i ayatan wa zallat anaquhum laha khadi'in Allah madaukake ce in mun so sai mu sabkar musu wata aya daga sama wanda wuyayen su za ta tsaya tana miƙa wuya ga kan wannan akan wannan ayoyi imamu katada ya ce lausha Allahu la'anzala alaihim ayatan ya zulluna biha da Allah maɗaukaki ya so sai ya aiko musu wata aya wadda za su tafkanta da ita falayilwi ahadun minhum unuka ila ma'asiyatillah ba wanda zai juya wuyan shi karkata wuyan shi ya zuwa sabon Allah maɗaukaki ibn jireji ya ce ma'anahu lausha Allahu la'arahum amran min amri da dai Allah maɗaukaki ya so to da ya gwada musu wani al'amari daga cikin al'amuran shi sai dai Allah maɗaukaki bai yi haka nan ba la ya'malu ahadun minhum ba'dahu ma'siya al'amarin da ba wanda ya isa ya aikata wani sabon Allah bayan shi fada Allah maɗaukaki da yace khadi'ina wa lam yaqul khadi'atan wa hiya sifatul anaq Allah maɗaukaki da yace khadi'ina kinna suna masu kaskantar da kai Allah bai ce ba khadi'atan mai kaskantar da kai ai wuya ya ambata ko sai ambata da lafazi na ma- na mutane masu hankali sai ce khadi'ina min sifatil anaq wa fihi aqawil a kalkashin wannan lafazi akwai tafsirin malamai arada ashabul anaq wasu malamai suka ce ya so Allah yana nihin ma'abuta wuya ba wai wuyan kansu ba fa huzifatil asha- ashab wa qamul anaq maqamaha sai aka shahi wuya sai aka tsaye da matsayin miya ma'abuta matsayin wuya ma'abuta wuyan wannan li'anna al'alaka idan khada'at fa arbabuha khadi'un domin wuya idan ya kaskantar da ya kaskanta to ma'abutanta ma kaskantattu ne fa ja'ala al-fi'la awwalan lil'anaq sai sanya aiki ga wuya nan thumma ja'ala al-khadi'ina lirrijal kuma sai sanya kaskancin wannan ga mazaji imam al-akhfash sai ce rudda al-khudu'u ala al-mudmar an maida wannan kaskanci ya zuwa wani abin da aka boye allazi adafa al-anaqu ilayhi wanda aka raba wuya ya zuwa gare shi wasu matane suka ce zakkar sifata li mujawarataha al-muzakkar an kamantar da wannan sifata khadi'ina kinnan saboda ta yi makwabtaka da abin da ya zamanto namiji ne sai aka maida ta ita ma namiji kamar yadda larabawa suke cewa وهم على عادة العرب في تذكير المؤنث إذا أضافوه إلى إلى مذكر suna da al'ada suna maida abu mace idan sun zaba shi zuwa namiji kuma su maida namiji mace idan sun zaba shi zuwa zuwa mace to sai aka fassarar da khadi'ina ta dau sifa ta anakri ta dau sifa ta khadi'i wakila wasu malamai suka ce arada fazallu khadi'ina sun zamna suna makaskanta fa'abbara bil'unk sai Allah maɗaukaki bayani a nan da wuya an jami'il badan game da dukkan jiki mun gane ko wannan hallar salo ne na larabci itlaqul juz'u wa iradatul kull kace naga idan mutum ko naga kan mutum kana nihin mutum ka gani gaba daya ba wai kan shi ba haka wasu malamai suka fassara ka kauli zalika bima qaddamat yadaka wannan dalilin abin da hannuwanka suka aikata ne ai alzamatu fara'ihu fi unuqi imamu mujahid yace arada bil anaq ru'asa wal kubara a anaqin nan wuyayu wuyan nan ana nihim sarakai da manya manyan mutane ai fa zallat kubara'uhum khadi'ina sai zamanto manya manyan su sun zamanto sun kaskanta sun busu gushe ba suna cikin kaskanci وقيل أراد بالعناق الجماعات واسمع المسك فسر الدا ويانن جماعوي يقال جاء القوم عنقا عنقا ana cewa mutane sun zo jama'a jama'a ai jama'atan jama'atan wakila inma qala khadi'ina ala wifaqi ru'us al-ay wasu malamai suka ce Allah ya ce khadi'ina saboda ya dace da ƙarshen aya ai li yakuna ala naskin wahid saboda ya kasance amsa salo ne kala guda nam sai Allah madaukaki yace wama ya'tihim min dhikrin ay wa'azin wa tadhkir babu wani wa'azi ko tunatarwa da zai zo musu min rahmani daga Allah madaukaki mai yawan rahma muhdathin ay muhdathin inzalu wanda sabon sabkaswa ne wa huwa muhdathun fi tanzil sai zamanto shine sabo a cikin sabkaswa kamar yadda Imamul Kalbi yace kullama nazala shay'un min al-Qur'an ba da shay'in fa huwa ahdas min al-awwal duk lokacin da wani abu na alqur'ani ya sabka to shine sabo ga wanda ya sabka gabanin shi illa kanu anhum mu'ridin face sai ka same su suna masu kau da kai an al-iman bihi game da yin imani da shi faqad kadzabu fasayatihim fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un tabbat sun karyatar da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi fasayatihim sawfa yatihim da sannu labarin zai zo musu ma kano bihi yastaziyun abinda suka kasance suna izgili da shi shine na cewa ai abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake kira da shi ba gaskiya bane ba bal shatu hadije ta tsinniya ce ta mutanen farko kuma abinda yake musu alkawali na cewa in an mutu za a tada su to dan me ba a tada uwayensu ba da daddu da kakanninsu sai Allah madaukaki yace faqad kazzabu fasayatihim al-anba fasayatihim anba'u makanu bihi yastazun sai Allah madaukake ce awalam yarau ila al-ard kam ambatna fiha min kulli zawjin أولم karim يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم na'am إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين na'am وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون na'am Allah madaukake ce awalam yarau ila al-ard yanzu basu gani ba basu kalli zuwa ƙasa ba kam am- ambatna fiha min kulli zawjin karim da yawa muka tsirar daga wannan ƙasa sunfun wa darbun karim abubuwa daban-daban wanda ya zamanto itace ne da tsirrai daban-daban masu yaya da wanda ba su da yaya masu daɗi da wanda ba su daɗi sai dai nan ya kamantar da shi karim hasanun mai kyawu hasanun minan nabat da kyawawa na abin da ya zamanto tsura- tsiro ne mimma ya akulun nasu wal wal an'am na abin da mutane suke ci da dabbobi yuqalu nakhlatun karimatun idza taba hamluha laraba suna cewa dabino mai mai karamci idan 'ya'yanta suka yi daɗi ko ɗaukar ta yi daɗi wa naqatun karima idza kasura labanuha suna cewa taguwa mai karamci idan nonon ta yawaita qala sha'bi annasu min nabatil ard yace mutane na daga kamar 'ya'yan ƙasa ne faman dakhala aljanna fa huwa karim wanda ya shiga aljanna to iya da karamci wa man dakhala an-nara fa huwa la'ib wanda kuma ya shiga wuta to kuma ya zama to kaskantacce ne inna fi dhalika ai allazi zakartu wannan lalle da cikin abin da na ambata wannan abin da na ambata la aya wallahi tabbata akwai dalilai ala wujudi absa samuwa ta insha Allah madaukaki wa tauhidi da cancanta ta da kadaitaka kama wa kamali kudrati da kamala ta ikona ko ka- ka- ikona ko karhina wama kana aktsaruhum wama kana aktsaruhum mu'minin kuma mafi yawancin su basu kasance ba masu gaskatar da abinda na aiko shi na wahayi ai sabaka ilmi fihim anna aktsaruhum la yu'minu mun ilimi na yayi rigaye a cikin su kan cewa mafi yawancin su ba za su yi imani ba imamu sibawai ya ce kana hahuna sila lafazin filifin wannan kana anan sila ne kamar sadarwa majazuhu wa ma aktarohun mu'mini mafi yawancinsu ba su kasance ba mu'mine wa inna rabbaka lahuwa al'azizun rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi al'aziz bin nikmati min ada'ihi mabuwayi da wanda zai mai da murtani da yin da azaba ga ada'ihi mikiyan shi arrahimu dhur rahma bi awliyaihi ma abucin rahma game da waliyan shi masoyan shi ne su kuma Allah madaukake ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan sune waliya Allah madaukake wanda suka yi imani kuma suka ji tsoron Allah qawluhu azza wa jal Allah madaukake ya ce wa idh nada rabbuka musa Tam. mun karanta wa idh nada rabbuka musa ka tuna lokacin da ubangijinka ya kirayi musa alayhi salam udhkur ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna idh nada rabbuka musa lokacin da ubangijinka ya kirayi musa hina ra'a shajarata wan nara lokacin da ya tsinkayi itaciya da wuta anetil qaumaz zalimin Allah ya ce mishi ka zo wa mutane wanda suke azzalimai alladhina zalamu anfusahum bil kufri wal ma'siyah wanda suka zalunci kawunan su da kafirci da zalunci ana nihin fir'auna da mutanen shi wa zalamu bani isra'il suka zalunci banu isra'il bistiba bistibadatihim da bautar da su da suka yi wa saumihim su al'azaba da azabtar da su da suke mummuna azaba suna ɗanɗana musu mummuna azaba ƙauma fir'aun ka zo wa mutanen fir'aun ala yattaqun yanzu ba za shi zu tsoron Allah ba ai yusrifuna an anfusihim uqubatan lahi bi ta'ati ba za su kaudar da kawunan su ba game da uquba Allah su koma su bi su yi wa Allah madaukaki da'a qala Musa alayhi salam sai ce rabbi inni akhafu an yukaththibu قال رب إني أخاف أن يكذبون na'am ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون na'am ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون na'am فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين Na'am. Allah madaukaki sai ce Allah ya ce wa Musa qala Musa Musa alayhi salam lokacin da Allah madaukaki ya aika shi zuwa Fira- mada- Fir'auna da mutanen shi ya kiraye su zuwa imani da Allah sai Musa alayhi salam ya ce Rabbi inni akhafu an yukathibu ya ubangiji na ina jin tsoron su karyatar da ni wa yadiqu sadri kuma a zuciyata ko na ya kumtata min takdhibihim iyya na ƙaryatar da ni da za su yi. wala yantiqu lisani kuma ya zamanto halshina ba zai iya furici ba yanda za su fahimta hadhihi lil uqdati allati kanat ala lisani wannan kuma saboda matsalar da ya samu a halshi lokacin da iya yaro a fir'auna ya jarraba shi akan ya dauki wuta ko ya dauki kudi ya dauke garoshin wuta ya sa a halshi tara yaqub wa yadiqa ولا ينطق يعقوب يكرنتا ويضيق ولا ينطق بنسب القافين يوا قاف كي wannan nasaba wa ala ma'ana wa an yadhiqa shi akwai wani an mudmara wanda aka boye sai karanta kama a ce wa an yadhiqa sauran malamai qara al'amatu bi raf'iha bi raf'ihima raddan ala qawlihi inni akhafu sauran malamai suka karanta da rafa'a maidawa da salan da yace inni akhafu ni ina jin tsoro fa arsil ila harun Allah ka aika ya zuwa harun ka aikawa haruna li wazarani li yu'azirni saboda ya karfafar da ni wa yuzahirni saboda ya rinjayar da ni ala tabligh risala absa isas da sako walahum alayya dhanbun kuma akwai babban zunubi a kaina suna ina da babban zunubi nasu ai dawo zambi suna da kirari akan zunubi da na aikata wa huwa qatlul qibti shine kisan da nayi wa na kashe wannan baqibti fa khafu an yaqtulun ina jin tsoron nima in naje su kashe ni su dauki fansa ai yaqtulunani ina jin tsoron su kashe ni qala allah ta'ala sai allah madaukake ce kalla al'amarin ba zai kasance ba ba haka nan bane lan yaqtuluka har abada ba za su kashe ka ba fadhhaba bi ayatina kamar Allah maɗaukaki ya bi umar ya bi abinda Musa alayhi salam ya biya wa Musa alayhi salam bukatar shi na cewa a gama shi da dan uwan shi Harun kuma haka akai Allah sai ya gama shi da Harun ya ce fadhhaba ku tahiku biyu bi ayatina da ayoyin mu ila inna ma'akum mustami'un lalle mu muna sauraron ku sami'una ma yaquluna muna sauraron abinda kafirai za su ce zakkara ma'akum nan Allah maɗaukaki sai ya mai da ma'akum ya sanya shi namiji bi lafzil jam da lafazi na jam'i wahu masana ne alhali su guda biyu ne ko akhara jahuma majra aljama'a sai fitar da su matsayin kamar jama'a ce ba su biyu ba wakila arada ma'akuma wa ma'a bani isra'il wasu malamai suka ce Allah ya so da wannan lafazi ko biyu da banu isra'il nasma'u ma yujibuk ma yujibukum fir'aun muna sauraron ko muna jin abinda fir'auna zai amsa muku fa'ati ya fir'auna ku zo wa fir'auna faqula ku ce mishi inna rasulu rabbil alamin lalle mu manzo ne na ubangijin talikai walam yaqul rasula anan Allah bai ce ba manzanni guda biyu ko duk da cewa mu yace musu ku tahi ko biyu ku faɗa mashi ku biyu sai kuma da wajen manzon sai ce inna mu kuma rasulu sai ce manzo ne na rabbil alamin ubangijin talikai bai ce ba rasula rabbil alamin li'annahu arada risalata domin anan manz- Allah ya so manzanci ne ba aiken ba ya so am- a- zancen manzanci ne ai ana zu risalatin ni ma abocin manzanci ne na ubangijin talikai kama kala uh, kusayyir kamar yanda wani mawaki kusayyir ake cewa yake cewa laqad kadzabal washuna ma buhtu indahum bi sirrin wala arsaltuhum bi rasuli yace lalle masu mugun nihi da neman a halakar da ni wanda za su dauki magana ta ƙarya su kai sun yi ƙarya ni bin bude musu wani asiri ba kuma ban aike su bar da wata risala sai ce rasul bai ce ba risalatan ai bi risalatin nan rasul iya nihin wata wasiƙa qala abu ubaida abu ubaida yace yajuzu an yakuna ar-rasulu bi ma'ana sunaini wal jam yace hallau iya halitta rasul kinnan yazo da ma'anar biyu kuma yazo da ma'anar jam'i taqulu al-arab laraba suna cewa hadha rasuli wa wakili wa hadhani wa ha'ula'i rasuli wa wakili kun gane ku laraba suna cewa wannan manzo na ne kuma wakili na ne wa'annan biyu da wa'ancan da wa'annan taro su ma manzo na ne da wakili da kenan sai dauki wannan ya dauki um, musanna da jami kamar yadda Allah madaukaki yace wa hum lakum adu Uh, suna ku a matsayin a makiyanku ne wakila ma'anahu kullu wahidin minna rasulu rabbil alamin wasu malamai suka ce ai ana nihin kowanne daga cikinmu kowanne ɗaya daga cikinmu manzo ne na Allah sai Allah madaukake ce an arsil أن أرسل معنا بني إسرائيل Mm.
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين Na'am. Ah, Allah maɗaukake ce an arsil, bi an arsil. Musa ya ce wa Fir'auna, ka aika mu da mu da mu bani Isra'il, ma'ana bani Isra'il, ka bar mu mu huta daga Misra mu koma Falastin da mu da danginmu banu Isra'il. Wala ta sta'abiduhum kadda ka bautar da su, wa kana Fir'auna sta'abadahum arba'at mi'at sana. Fir'auna ya bautar da banu Isra'il tsawon shekara 400 wa kanu fi zalika alwaqt 630000 a wannan lokaci sun kasance adadin su ah, 600 ah, 630 in talaka Musa ila Misr wa Haruna biha fa akhbarahu bidhalika Musa alayhi salam suka tayi da shi da Haruna suka gaya wa Fir'auna wannan magana qala fir'auna ya mai da martani ya fara guri qala alam nurabbika fina walida wala bitha fina min umrika sinin yanzu ashe mu ba mu ne ba muka rene ka kana dan karamin yaro sabiyan wala bitha fina min umrika sinin ka zamna tare da mu tsawon shekara 30 sannan ka tsere ba kai bane ba yanzu kuma ka zo ka ce kai manzo ne har kana nemawa wasu yanci daban wa fa'alta fa'alataka allati fa'al yani qatl qibti kuma ka aikata aika aikar da ka aikata shine kashe baqibti da kai wa anta minal kafirina kuma kai ka kasance daga kafirai qala al-hasan was-suddi yani wa anta minal kafirina bi ihlaki kai ka kasance kana daga cikin kafirai da halakas wannan da kai wa kunta ala dinina hadha alladhi ah, tabi'ahu kuma ka kasance da akan addinin mu wanda ka bi shi yanzu kuma ka kafirce ka zo da sabon addini wa qala aktharul mufassirin sauran mafi yawancin malaman fas- fassara suka ce ah, ma'ana qawlu- qawlihi wa anta minal kafirin ay minal jahidin kai kana daga cikin masu musu li ni'mati wa haqqi tarbiyati kai musun wannan ni'imar da nama kuma da haƙƙin tarbiyyar da na baka na rene ka kada yaro ya ƙulu rabbainaka fina mun rene ka a cikinmu fa kafa'a tana an katalta minna nafsan kuma ka rasa abin da za ka yi sai kashe bora mutane da kai bin ba ka reno bin ba ka kangiya ka girma kuma ka sa- ka rasa sakamakon da za ka mana sai wani namu za ka kashe wa kafarta bi ni'imatina ka kafarcewa ni'immu wa hadha riwayatul aufi an ibn abbas wannan riwaya ce ta imam al-aufi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su wa qala inna fir'aun lam yakun ya'lam mal kufr bin rububiyya na'am fir'auna bai san ba menene kafirci da da da rububiyya da Allah ubangijin taka qala musa musa alaihi salam bai tsaya ba sai da shi ma ya mai da martani na'am قال فعلتها إذا وأنا من الضالين na'am ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين Na'am. Ah, Musa alaihi salam sai ya ce fa'altuha idan wa ana min ad-dallin. Na aikata wannan abin da na aikata a wannan lokaci wa ana min ad-dallin ay min al-jahilin. A lokacin na ina daga cikin jahilai. Ba ni da ilimin annabci, ba ni da ilimin addini. Ai lam ya'tini min Allah shay. Babu wani abu na annabci da ya zo mun daga Allah madaukaki. Wa qila min al-jahilin bi anna zalika yu'addi ila qatli. cewa wannan na kasance daga jahili domin wannan jahilci shi ya kai ga har ya kashe wannan bakifti wakila min ad-dalin an tariq as-sawab na kasance daga batacce a bisa game da tafarki datacce min ghairi ta'ammudin ba ta wai da gangan nayi ba wakila min al-mukhti'ina na kasance daga cikin masu kuskure fa farartu minkum lamma khiftukum sai na tsaye daga gare ku lokacin da ni tsoron ku ku kashe ni na tsere ya zuwa madayana wa wahaba li rabbi hukma sai ubangiji na ya min kyauta da annabci ai bin nubuwa imamu muqatil yace yani al ilm wal fahm Allah ya min kyauta na ilimi da fahimta wa ja'alani min al mursalin kuma ya sanya ni daga cikin manzanni na Allah madaukaki sai mu tsaya anan mu tashi wa tilka ni'matun tamannuha alai abinda muka wadi daidai Allah madaukaki ah, ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك